الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله تشيغ ودكرات الطرفة في النحو للتافع ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى درس منا 35 zamu tashi farkon shafi na 52 babu jam'i taksiri to wannan babi zai yi bayani akan jam'u taksir jam'i yana da yawa a larabci gane yawwa akwai jam'u taksir akwai jam'ul muzakkar as-salim akwai jam'ul muannas as-salim to wannan za a yi bayani jam'u taksir saboda shi ya fi waɗancan faɗi saboda shi yana da auzanu waɗanda ake buƙatan kuma ka haddace duk da wasu ya kawo bai kawo su ba sauran sai mun shiga karatun tasirifi za mu same su to an kira shi da jam'u taksir saboda idan za a ɗauki mufaradinsa a mai da shi jam'i to sai an canza shakalin shi mufaradin wadai a canza gininsa ta hanyar takadimi da ta'khiri na harufa ko a ƙara harufa ko a rage wasu harufa ko a canza wasali to wannan canjin shi ake kira da at-taksir an gane kamar kitabun littafi kaga mufradi ne kafin kasara ko sai ta'un fataha sai madda alif to sai zan kana son ka ce littattafai to sai ka ce kutubun kutubun kita mm. can miga kafin kasara ko mm. ku nan miga reta to kaga an samu canji mm. ko ba gaba ta'un a mufuradi fataha nan kuma a jami'i kaga an samu mi can mufuradi akwai alif ta madda na a jami'i ha to wannan shine a taksir eh shi yasa aka kira shi da jam'u to duk jam'in da kaga sai ta wannan hanyar ake samun ake samun sa to shi ake kira da jam'u takasir eh amma aka yi jam'i sai zan bai samu wannan tagayyiri ba to wannan ba za a kira shi da jam'u takasir ba an gane yawa kamar shi jam'ul muzakkar as-salim din kamar muslimin musulmi ko yawa to sai kana son ka ce musulmai sai ka ce muslimu na to in ka kalli mafaradin ba abin da aka canza muslimun ko mimun zamma sinin sukunin ko sai lamun kasara ko sai mimun ita ma to haka a jami'i musli a gani yadda abu faradi yawa kawai ƙari aka yi da wawun da nunin saboda su bayar da shi jam'i ɗin to wannan shi kuma shi ne kishiyar wancan shi ake kira da jam'u jam'ul muzakkari as-salim ma'ana as-salim ai as-salimu min at-taksir shi wancan takasirin da aka samu a wancan shi ba a samu gare shi ba to wannan shi ne mun gane bambancin to shi kala biyu ne shi jam'u taksir akwai jam'u qillatin akwai jam'ul kasara jam'u kasaratin jam'u ƙilla shine wanda yake fara daga uku zuwa goma jam'ul kasara yana da auzanu ɗinsa zai kawo su jam'u kasaratin shi kuma daga goma zuwa ba adadi shi ake kira da yauwa to amma a nan sai kawo mana auzanu na ƙilla ɗin don su abba su da yawa in ka haddace su to duk wanda ba gani a nan ba to jam'u kasara ne aga kenan ka huta to jumu'ul qillati sai ya fara da jumu'ul qilla jam'i na qilla dama mun fahimci jam'u qillatin ko yawa adadin da ya fara daga uku zuwa goma wannan shine al'aslu sai ce arba'atun to auzanu ɗinsa guda hudu ne akwai awon af'ulu sai a haddace shi af'ulu duk inda ka ga jam'i da irin wannan ma'aunin to jam'u killatin ne af'ulu sai a haddace ma'aunin wa af'alun na biyu kuma akwai af'alun shi wa ka haddace shi wa jam'u qillatin ne wa af'ilatun akwai kuma af'ilatun shi wa jam'u qilla ne da ta'un wa fi'ilatun akwai kuma fa'ilatun shi ma jam'u ƙilla ne to waɗannan su ne auzanu na jam'u ƙillatin a cikin jam'u takasir so da haka duk jam'in da ba hudadin nan ba to jam'ul kasara ne su suna da yawa gaskiya an gane to amma haddace waɗannan shi zai taimakonka in ka ga jam'i sai ka gano ga yanda mi ko da baka haddace na shi jam'u kasara din ba saboda ka haddace na kishiyarsa to ga misalan su na hau ak'ubin ak'ubin ak'ubin ko to ak'ubu shi kuma awon sa af'ulu na farko kenan kaga af'ulu ko sai ce na hau ak'ubin jam'u ka'abin shi ne idan sau idan sau an gane to in za ka yi jam'insa sai ka ce mi na ƙilla amma sai ka ce ak'ubun jam'u ka'abin ko hakanan wa ahmalin shi kuma jam'u hamlin ko jam'u himlin duk yana iya yiwa idan an ce hamlu zai iya ɗaukar ciki cikin mace ko yawwa hakan ce mace tana da ciki to shine sai a ce hamlun yawwa akwai kuma sunan mutum hamlu cikin sunaye da ake saka mutane eh suna ne mai kyau eh hamlu ba barai ku sosai eh akwai himlu kuma shi kuma kayan nauyi can waliman ja a bihi himlu ba'irin wa ana bihi zayim kaga himlu ba'irin shine lodan raƙumi yawwa to bi kasril ha to duka akan yi jam'in su na ƙilla a ce ahmalun kaga ala wazni af'alun masha Allah wa ardiyatin akwai kuma ardiyatin shi kuma jam'u rida'in mayafi eh to in zaka yi jam'i sai ka ce ardiyatun amma jam'u jam'u qillatin an gane go shi kuma ala wazni af'ilatun af'ilatun na uku kenan ko wa gilmatin shi kuma ala wazni fa'ilatun gilmatun jam'u jam'u gulamin a gane yawwa gulam shine yaro to sai kana son ka ce yara amma adadin bai haura goma ba amma ya kai uku tsakanin dai uku ko uku din ko hudu ko biyar ko shidda ko bakwai ko takwas ko tara ko goma to su jam'u killa yake dauka to sai kana son ka ce yara uku ko yara hudu ko biyar ko tara ko goma sai ka ce gilmatun sai ka ce gilmatun eh akwai gilman shi kuma wannan jam'ul kasara ne eh to shi bai cikin wayannan to wannan su ne auzan da kuma misalansu to shi da ya ce wa ma'ada zalika duk wani jam'i da ba wannan ba fahuwa jam'u kasaratin to wannan jam'i ne na yawa shi kuma ya tashi daga goma zuwa ba adadi na hau burudin jam'u burdatin bargo to in za ka yi jami'in sai ka ce eh burudun eh jam'u burdatin eh wasu yabin jam'u saubin to kaga burud me ma'auninsa fa'ulu fa'ulu shine ma'aunin burudu kenan cikin jam'ul kasara mun samu fa'ulu siyabu shi kuma auninsa fi'alun ya ga mun samu biyu kenan tunda siyabu jam'i ne na saubun eh wa gizlanun shi kuma jam'u ne eh jam'i ne na gazalu barewa yawa to sai kana son ka ce bareyin ne da yawa ko barewa da yawa sai ka ce gizilanu sai ka yi wa gainon kasara shi kuma alawazi ne filanu kaga mun samu ma'auni nawa uku cikin jam'u kasara ce fu'ulu fi'alu fi'ilanu eh sai a haddace su wa kutubin mun samu kutubu shi kuma jam'u kitabin ma'auninsa shi kuma fa'ulun fa'ulun sai ka ce kutubun alawazni fa'ulin to kutubu jam'u kasara ne saboda in ka kula bai cikin waɗancan hudun da suka gaba duk wanda ba ga an gawa cikin hudun nan ba to yana cikin jam'u kasaratin shine wa ma'ada zalika fa huwa jam'u kasaratin wa qad yakunu lil wahidi jam'ani to amma ni lokaci mufradi daya yana iya zuwa da jam'i guda biyu wa salasatun wani zubin ma ya zo da uku wa aka saru wani zubin ma ya zo da jam'i fiye da uku ma mufradi ɗaya ne amma yana da jam'i daban-daban daban-daban daban-daban na hawa misali dila'in a waza mufradi ne yawa dila'u to fa innahu yujma'u ana masa jam'i ala abdulu'in abdulu'in me ma'auninsa af'ul kenan jam'i mine ne jam'u ƙilla shi aka fara ambata ba subhanallah yana kwakwalen naku ke zuwa shi ne aka fara ambata yawwa to kaga abdulu'un jam'u ƙillatin a wazu kenan ko sannan wa abdula'in haka na ane masa jam'i da abdula'un shi kuma alawazi ne af'alun kaga shi ma jam'u me jam'u ƙilla ne wa dulu'in kuma ane masa jam'i da dulu'in alawazi ne fu'ulu fi'ulu shi kuma jam'u daga kasaratin to kaga dela udu shi adda wannan yayi shi kadai amma yana da jam'i yawwa to kaga in baka baka da ilimin tantance wannan jam'u illa ne wannan jam'u kasara ne to in ka zo wajen fasara sai ka samu iskali gane yawwa sai ka kuma kowanne akwai balagar da ke sa a kawo shi akwai inda jam'u ƙilla ake buƙatar a kawo saboda wani dalili akwai inda kuma jam'u kasara ɗin ake buƙata wata ƙulu kakan ce ja'farun ja'far ko alawaz ne fa'alalun ne mun yi shi a karatun tasirifi ba yi shi ba fa'alalun yawwa to ja'faru ane masa jam'i da ja'afiru eh ja'far fari da yawa kenan to sai ka ce ja'afiru ja'afiru ja'afiru me ma'auninsa mafa'ilu mafa'ilu mafa'ilu yana cikin hudun na farko to kaga jam'u kasara ne eh kaga ya zamo jam'u kasara kenan wa khatamun zobe shi ma ana jam'in sa a ce khawatimu khawatimu shi kuma ala wazni mafa'ilu yawwa to wannan su kuma su ake kira da sigatu muntahal jumu guda biyun nan mafa'ilu mafa'ilu yabo suna daga cikin waɗanda ba sa sarrafuwa mun yi su a cikin malayan sarif in za ku tuna ko karatun ya zube sai a hankali wata ƙulu kakan ce safar jalon kabewa kabewa ɗaya sai ka ce safar jalon to jam'i kuma sai ka ce safari ju kabewa da yawa kenan shi kuma ala wazini mafa'ilu kaga safariju wa faras daku haka nan faras daku sunan mawaƙin nan faras daku to shi ma ne masa jam'i da farazidu farazidu ala wazni mafa'ilu eh shi fataha zifu zaka shafi al-akhira harafin ƙarshe faras daku me harafin ƙarshe to in ka zo jam'i sai ka shafe shi sai ka ce farazidu ba za ka ce faraziduku ba sai ka shafe sai ka shafe kafin din to shi ma haka ake ake yi masa eh wata kulu za ka faɗa jafanatun kasko to in za ka yi jami sai ka ce jifanun alawaz ne fi'alun fi'alu kaga shi ma jam'i mine ne jamu kasara eh bai cikin hudu da aka ambata fi'alu yawwa sannan ana sake masa jam'i da kuma hawayo jafanatun eh jafanatun kasakin ne da yawa kenan bi fatihil fa'i amma fa'un din nan kai mata fataha jafa kakkace jaf kakkai mata sukunun yawwa eh zai faɗi dalili sai ce fa in kanat sifatan amma in sifa ce to lam tuharrikha an gane lam tuharrikha nan kan ba za ka yi wa ba za ka yi ma wannan harafin wato wasali ba an gane shi fa'ul kalima kenan na hau misali ay ainul kalima afwan ba za ka yi wa ainul kalima ta hariki ba sai ka yi masa iskani na hau sa'abatin wahala to aka yi masa jami sai a ce bi sa'abatin to kaga sa'aba sifa ne ba suna ba ne gani wani abu ne da ake sifantawa da shi eh akan ce kaza sa'aba kai abu kaza tana da wahala an gane to amma in suna ne ba sifa ba to ainul kalima sai kai masa yawa shi yasa ce aka ce ka ce jafanatun ba za ka ce jaf natun saboda jafana mi kasko ne ba sifa ba yawa amma sa'aba yawa sa'abatun kaga sai ka daure ainul kalima wata kulu sai ka ce hujuratun daki mufuradi kenan ko ala wazni fu'ulatu ala wazni fu'ulatin to aka yi masa jami sai a ce mi hujarun ala wazni fu'alun yanan jam'i menene jam'u kasara ne sannan akan sake masa jam'i akan ce hujaratun akan ce hujratun akan ce hujuratun duka fuskokin guda uku ana ana faɗa ga jimin zaka jimin zaka iya ɗaure shi zaka yi masa fata zaka yi masa zamma to duk dai jam'i ne na mi hujura shi kuma to hujuratu menene shi kuma yawwa eh jam'in wani irin jam'i ne eh jam'u kasara bi dammil jimi tare da yiwa to in jam'u kasara ne me ma'aunin sa me ma'aunin sa fulatun bai dammil jimi a yi wa jimin damma wa fatihiha a yi mata fataha wa iskaniha ko a yi mata sukunin duka an jiyo daga larabawa kowanne ka yi kenan yawwa fa'alatun ko fa'alatun ko fa'ulatun wa kada haƙiƙa shazzat ta yi shizuzi minal jam'i daga jam'i ma'ana ba su zo bisa kiyasi ba an gani alfazin wasu lafuzza to irin su layu kasu alaiha za ka haddace ba za ka yi kiyasi a kansu ba saboda sun keta ma kiyasi ka'ida to amma tun da sama'iyai ne an jiyo daga laraba to ba za ka canza su ba na hau hajjatin bukata bukata to amma a jami sai aka ji laraba sun ce hawa'ija ba su ce ba su ce bi ba hajatun ba eh hajatun sai suka ce yawwa a jam'u takasiri kenan to hawa'ija shazza an gane bai bisa bai bisa ga kiyasi kamar yadda can hujratun kaga sai aka ce mi hujratun ba ce haja iru ba sai aka ce kaga shi alal kiyas haka ya kamata yanzu to amma shi na bukata sai aka ji laraba suna cewa hawa'ij an gane to hawa'ij jam'ul kasara ne alawazi ne shi ma mafa'ilu yawwa to shi ya fita daga kiyasi duba da mafaradinsa wa lailatin haka nan lailatin dare sai aka ji laraba sun ce wa layalin ba su ce lailatun ba to shi ma kaga ya fita daga ya fita daga kiyasi eh layalin ala wazni ala wazni fa'alu fa'alu shine ma'aunin layalu to sai a yi ƙoƙari a haddace su guda hudun sannan waɗanga da an ka ba da misalansu su ma na jam'ul kasara sai ka fishe su ka rubuta su ka haddace su yau a matsayin mabuɗi saboda an shiga tasirifi kuma za a faɗaɗa babin za a kawo wasu auzanu kuma na su jam'u ƙilla ɗin don ba su kaɗai ba ne suna da yawa to nan za mu kwana insha Allah. a dawo sai a tashi babu irabil fi'ili ana ana akwai tambaya kowa fahimta kenan karatu a yi ba wahala ko bai a fili eh daki daki ba tare da babu wani gumo eh to kuma da ka kiyaye wannan insha Allah shikenan eh so ta rana in mun shiga qur'ani kaga aka kawo su asma zaka iya gane eh wannan jam'u taksir ne killa ko kasara ga ma'auninsa kaga shikenan eh wannan zai taimake ka wajen wajen fassara abin nan ko? yawwa to ka gani kenan wa annal masajid lillahi masajid jam'u menene kaga jam'u masjid ko kaga jam'u mi jam'u taksir jam'u kasara kaga masallatai kenan masallatan suna da yawa ba mutum a ce masallaci uku ko hudu ko biyar ko goma ba a gane yawwa ana nufin duk inda wani masallaci yake to ya san adadinsu to shi yasa ake kiransa da jam'ul kasara saboda da ya haura goman to ba adadi to ka ganin in aka kawo jam'u ƙilla ma'anar da ake so za ta samu za ta samu ba tunda shi aya tana son ta ce duk inda wani masallaci yake inda ake sujuda to na Allah ne da na garinku da na unguwarku da na ko'ina to kaga wanda zai dacewa da wannan makami shine mi jam'ul kasara in aka kawo jam'u ƙilla eh sai zan kenan wasu masallata ake nufi to wannan zai taimake ka wajen fahimta alfaz da ma'anoni da yawa a nusus. الله يتيمك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله